na mako daga mu'assasat Nurul Haq mai gabatarwa Malam Tijjani Ismaila Khalifa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin. Wa ba'd ƴan uwana musulmi maza da mata Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Juma'a sha ɗaya ga watan Ramadan, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu, wanda ya daidai da ishirin da uku ga watan Afril shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Mabu'inmu a wannan rana shine ƙofar tuba, ma'ana ƙofar tuba zuwa ga Allah. a tuba izuwa ga Allah ta'ala in an ce tuba to shine komawa izuwa ga Allah maɗaukakin sarki da barin yin saɓo da kuma yin nadama abinda rai ta aikata da niyyar kuma ba za a sake aikata wannan laifin ba hakika Allah ta'ala ya gaya mana ƙofarsa a buɗe take na mu koma izuwa gare shi mu tuba idan mun yi laifi yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayina waɗanda suka yi wato zarti suka yi banna a kansu suka kauce suka yi wani abu na sabo to la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah hakika Allah yana gafarta zunubai baki ɗaya kuma shi Allah shi ne mai yawan gafara kuma mai jin kai ga bayinsa don haka ƙofar Allah ta'ala to a buɗe take ya ce kar mu ɗebe tsammani cikin wato zai mana gafara ya ji kanmu haka na Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ayoyi da yawa yana kiran mu izuwa ga mu tuba mu koma izuwa gare shi wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba izuwa ga Allah baki daya ya ku mu'minai ko ku Allah ta'ala sai ya wato ya wato sai ku rabauta idan kuka koma izuwa ga Allah kuka tuba izuwa gare shi kuma Allah ya ce huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyiati wa ya'lam ma, ma taf'alun Allah shine wanda yake karban tuba daga bayinsa kuma ya rangwame akan laifin da suka yi kuma Allah ta'ala ya san duk abin da suke aikatawa to amma Allah ta'ala kofar fa abu take ya karbi tuba na dukkan bawan da ya koma a izuwa gare shi kuma matsayin tuba a cikin addinin musulunci to wajibi ne ma mutum ya tuba izuwa ga Allah ya koma izuwa gare shi idan yayi laifi to ya koma izuwa gare shi kuma dukkaninmu masu laifi ne dukkaninmu masu laifi ne kamar yadda ya zo a hadisi kowannen mu yana daga cikin masu kuskure kullu ibnu adam khata'un dukkan dan adam to mai kuskure ne wa khairul khata'ina at-tawwabun fiyayyen waɗanda suke yin kuskure su ne wanda suke tuba suke komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki koyaushe Allah ta'ala yana kiran mu zuwa ga mu tuba a mu koma zuwa gare shi shi fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa Allah ta'ala wato yana shimfiɗa ikonsa da rana domin wato wanda ya yi laifi wato idan gari ya waye Allah bai shimfiɗa ikonsa domin wanda ya yi laifi da daddare ya tuba idan kuma dare ya yi to Allah sai shimfiɗa ikonsa domin wanda ya yi wato ya buɗe ƙofarsa kenan wanda ya yi laifi da rana shi ma ya tuba koyaushe Allah ta'ala so yake yi mu tuba mu koma izuwa gare shi mu maida mu koma izuwa gare shi shi Allah ta'ala ya yi alkawarin zai gafarta wa duk wanda wato ya koma izuwa gare shi ya tuba izuwa gare shi to Allah ta'ala zai karɓe shi zai karɓi tubansa don haka ƙofar Allah koyaushe to a buɗe take ta mutuba a mu koma zuwa gare shi kuma tuban nan tufa yana nufin wato a malamai sun ce tuban nan shine kamar yadda muka faɗa a cikin farkon bayanin na ta'arifin me tuba shine mutum ya tuba zuwa ga Allah ya kuma bayan tuban nan ya tuba ya daina ya koma zuwa ga Allah sannan ya bar laifin da yake aikatawa take yayi kuma nadama akan abin da ya aikata cewa ba zai sake maimaita irin wannan aikin ba yayi nadama akan abin da ya aikata sannan kuma yayi niyya cewa ba zai komawa irin wannan aikin da yayi ba har abada ba zai yi shi ba shine wanda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah to ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake na tsantsa kun bari ba za ku daina ba ku sake maimaita wannan abin ba wannan laifin ba za ku maimaita shi ba to Allah ta'ala farin ciki ma yake Allah ta'ala yana son bawa wato mai yin tuba inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin hakika Allah ta'ala yana son masu tuba yana son kuma mutane masu tsarkake kansu yace Allah ta'ala yana farin ciki ma'ana yana yarda da bawa da tuban bawa wato Allah shine mafi yarda da tuban bawa fiye da wato farin cikin da mutumin da ya je ya sauka a wani guri a tare da shi akwai dabbarsa wanda a kanta a cikin dabbar nan ya yi mata laftu na abincinsa da abin da zai sha a halin tafiya to sai ya je zauna a dindin bishiya ya kwanta ya huta ya yi bacci sai ya farka ya ga wannan dabbar tasa ta tafi kuma ga tsananin zafin rana ga ishirwa ruwansa da abincinsa duk yana kai sai ya koma ya zauna ya zura sarautar Allah ido to yana zaune a haka to shikenan bacci ya ƙara ɗauke shi yana farkawa sai ya ga wannan dabbar tasa ta dawo abincinsa da ruwansa da duk kayayyakinsa suna nan to irin farin cikin da bawa zai yi idan irin wannan ta faru gare shi to Allah ta'ala ya fi shi farin ciki ma'ana ana cewa Allah ta'ala ya fi shi yarda domin farin ciki sifa ce a ta ɗan adam sai a ce Allah ta'ala shine mafi yarda da bawa akan wato lokacin da yake cikin irin wannan a hali na farin ciki a hali na farin ciki to Allah ta'ala ya fi shi idan bawa ya tuba zuwa gare shi don haka Allah ta'ala yana son masu yin tuba idan ma mutum baya tuba to ya zama yana daga cikin masu laifi baya komawa zuwa ga Allah kuma abinda tuban nan yake nufi yana nufin canji fa mutum ya canja daga abin da yake yi jiya yau ya dawo samu a tuban nan ma'ana abinda mutum yake yi mara kyau ya dawo ya canja ya daina ko kuma abinda mutumin ya takaita cikin aikinsa na wajibansa to ya dawo yanzu yana yin su shi yasa malamai suke cewa wato shi tuban a tuban da mutum zai yi na ya dawo aikin da ya takaita wani aiki na wajibi na takalifi da Allah ya ɗora masa ya takaita baya yi to ya dawo ya dinga yin wannan abin a sallah ne zakka ne azumi ne wani abu dai wanda yake na aiki ne wanda aka ɗora masa to ya fi da a ce mutum a'a na zunubi ne mutum yake yi wanda ya kuma bar wannan zunubin to wannan na farkon ya fi sauki a akan wancan na wancan wanda zunubi ne mutum yake aikatawa yanzu kuma yake so ya bar shi ya koma a zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kowanne dai Allah ta'ala a shirye yake idan bawa ya koma zuwa gare shi to Allah ta'ala zai karbi wannan tuba nafa don haka tuba canji ne na rayuwa zai yi ya zamana wato canji ne na itikadi na zuciya da ya ƙudiri wani abu a zuciya na kuskure yanzu kuma ya canja ya dawo wanda yake mai kyau a ko kuma a canji ne na wato tunani a cikin tasawur ɗinsa na tunaninsa wancan na kamar babin aƙida wannan kuma a cikin fikir ɗinsa bisa kan fahimta kaza yanzu kuma ya dawo kan wannan fahimtar sannan sai kuma na suluki wani abu yake aikatawa ko baya aikatawa yanzu ya dawo yana yin sa ko kuma wani abu ne yake aikatawa mara kyau yanzu kuma yake ya canja ya koma zuwa ga Allah ya daina aikata wannan a wannan aikin da yake don haka tuba canji ne in mutum ya tuba zuwa ga Allah to ya samu canji kenan kamar yadda ake cewa canji da ake magana mutum ya canja kansa canjin rayuwa ko kuma al'umma ta canja kanta dukka wannan nau'i ne na tuba kuma Allah ta'ala ya saka mana shi cewa ɗan adam fa wato yana da damar tuba a rayuwarsa har sai ya zo ƙarshen rayuwarsa ma'ana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah ta'ala yana karɓar tuban bawa muddin mutum bai zo gargara na bai mutu ba amma mutumin da sai ya zo zai mutu ya ga cewa ya shi fara shiga magagin mutuwa sannan ya tuba to Allah ta'ala ba zai karɓi tubansa ba kamar yadda irin tuban da Fir'auna ya kenan sai da ya gashi ga halaka ta zo sannan ya ce yanzu zai yi imani da Allah maɗaukakin sarki baya da da ya yi zalunci ya yi kuma da'awa har ta cewa shi Allah ne to amma muddin mutum bai zo wannan ba to Allah ta'ala zai karɓi tuban bawa ashe kofa a buɗe take sannan iya tsawon rayuwar mutum a kowane irin shekaru mutum idan ya tuba to Allah ta'ala zai karɓi tubansa ko ya shekara nawa yana yi aikata a wannan laifi sannan a idan tuba ya zamana ya ta'allaka da haƙƙin ɗan adam kamar yadda aka faɗa a baya mutum ya koma zuwa ga Allah ya bar aikata laifin ya yi nadama akan abin da ya aikata ya kuma niyyar ba zai sake aikata wannan laifin ba to idan abin ya ta'allaka da kuma haƙƙi na ɗan adam to akai ƙwari guda ɗaya akan wannan shine je ya bashi haƙƙinsa a kuɗinsa ne ya ci mutuncinsa ne jininsa ne to ko me na haƙƙin ɗan adam to wannan tuban ba zai cika ba sai ka je ka wato ka ba shi haƙuri ko ka maida masa abin da yake na haƙƙinsa to sannan tuba ya cika in ya ta'allaka a da haƙƙi na ɗan adam kenan sannan a shi tuba zuwa ga Allah yana da wato wato yana jawo wasu alkhairai ga mutum na farko shine yana kawo yardar Allah da soyayyar Allah duk wanda ya tuba zuwa ga Allah inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin sannan kuma yana daga ciki shine yaye bakin ciki da damuwa da samun taushin zuciya domin wanda ya fada a cikin zunubi to za ga zuciyarsa ta yi kunci yana cikin bakin ciki idan ya tuba kuma daga wannan laifin da yake ya dawo zuwa ga Allah to sai ga ya samu wato farin ciki da taushin da taushi a cikin zuciyarsa shi yasa a sayyidina Umaru Allah yarda da shi yana cewa a ku zauna a gun masu yawan tuba ijlisu ila tawwabina fa innahum araqqu afidatan ku zauna a gun mutanen da suke yawan tuba suna yawaita istighfari to ku rinka zama tare da su domin su ne suka fi taushin zuciya haka na kuma na uku shine tuba zuwa ga Allah yana daga cikin amfaninsa a mutum shine yana ɗaga matsayin bawa wanda ya tuba a gun ubangijinsa duk wanda ya tuba daga zunubi to Allah ta'ala zai ɗaukaka shi saboda wannan a tuba da yi a sannan kuma na hudu yayi wato wato zuciya za ta yi haske ta yaye wato wannan datti da ya makale a jikin zuciya domin shi zunubi wato da kamar datti ne yake zuwa ya mamaye zuciyar mutum idan mutum yana laifi to idan yayi to sai Allah ya goge zuciyar ta dawo fara tas shine Allah ta'ala kamar wanda yake cewa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubuna abinda suka zama suna aikatawa a laifi shine ya je musu zane a jikin zuciya to idan bawa ya tuba to wannan bakin zanen sai ya yaye daga a daga cikin zuciyarsa in mutum ya koma zuwa ga Allah haka na yana daga cikin wato tasiri da kuma amfanin yin tuba shine wato hassala albarka wato albarka da alkhairi zai yi yawa a cikin bayi da kuma gari ma baki daya Allah madaukakin sarki yana cewa walau anna ahl walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatana alaihim barakatun minas sama'i wal ard da ma abu wato da mutanen wato qura gari za su imani to za mu bude musu kofofi na albarka daga sama daga ƙasa kuma a wata ayar yana cewa faquntu taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wato shi wato idan yin istighfari Allah ya ce idan aka istighfari to Allah ta'ala zai saka muku wato sama ta kawo muku ni'ima na ruwa ku samu wato ku samu ruwa mai yawa kuma Allah ta'ala zai ƙara muku dukiyarku da ƴaƴanku da arziki Allah ta'ala zai ba ku kuma Allah ta'ala zai saka muku a ƙoramu wato da wato yalwa da arziki na abinci da rayuwa da ruwa da duk komai da ƴaƴa Allah ta'ala zai ba ku idan kuna kuka tuba zuwa gare shi hakanan kuma yana daga cikin dai wannan amfani na tuba shine wato canja munanan ayyuka na wanda ya tuba a mai da su kyawawa Allah ta yi illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat sai dai wanda ya tuba yayi imani yayi aiki na gari to Allah ta'ala zai canja munanan ayyukansa a fi koma kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ta'ala mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne a daga muminai masu tuba zuwa gare shi na bakwai shine a tuba wato hanya ce tafarki ne na tafiya zuwa ga aljanna domin me Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah ku tuba zuwa ga Allah tuba na tsantsa ku koma zuwa gare shi asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atukum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar idan kuka yi haka to ya kufata Allah ta'ala ya kankare muku zunubanku ya shigar da ku aljanna wanda koramu suke gudana a ƙarƙashin wannan aljannar to kaga wato yin tuba ya sa bawa ya samu wato wato shiga aljanna dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yana cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi aksara min sab'ina maratan kai manzo Allah ya ce wallahi ni fa ina neman gafar Allah ina tuba zuwa gare shi fiye da so 70 a cikin kowane yini to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda bai yi laifin ba kuma an gafarta masa laifin da yayi da wanda bai kuma bai ma yin ba to shi ma yana a tuba zuwa ga Allah yana yin istighfari istighfari shine mutum ya rinka faɗa cewa ina neman gafarar Allah na tuba zuwa ga Allah yana neman gafarar Allah to wannan na baki kenan to yana faɗan wannan abin yana tasiri a zuciyarsa kuma ya aikata a aikace ya bi dukkan wancan sharɗai da aka faɗa na koma zuwa ga Allah da barin aikata abin da yin nadama da kuma niyyar ba zai koma a zuwa ga wannan aikin ba don haka yin faɗar neman istighfarin da yinta to yana ƙara sa abin a cikin ransa yana kuma ƙanƙan da kai zuwa ga Allah da kuma neman gafarar a Allah maɗaukakin sarki to don haka a tuba abu ne wanda yake a muhimmi mu koma zuwa ga Allah kuma kamar yadda muka faɗa to alama ne na canji ma'ana wato kamar ba kamar yadda a wasu malaman a a cewa ɗabi'a ɗan adam suke faɗa cewa ai idan mutum ya shiga wuce shekara talatin da biyar to ba zai iya canjawa ba haka da yawa suke faɗa ko da yake su ma sun dawo akan irin wannan ra'ayikan amma mutumin musulunci ya gaya mana cewa ɗan adam ko yaushe zai iya canjawa a shekara talatin arba'in, hamsin, saba'in, haɗari. Mutum dai mutum bai zo gargara ta mutuwa ba, to yana da chance na ya canja rayuwarsa, ashe ba ko da yaushe ɗan adam bai iya a canjawa, don haka canji ne na rayuwa. Baki ɗaya mutum ya canja daga hali mara kyau zuwa ga hali mai kyau, daga takaitawa cikin abin da yake na wajibinsa na ɗa'a da abu mai kyau cikin alaƙarsa da Allah da kuma alaƙarsa da ‘yan uwansa mutane, to canji ne ya canja ya koma daga hali wanda yake na takaitawa zuwa ga hali na himma da yin aiki da tabbatar da a abubuwan da Allah ta'ala ya wajabta masa na alaƙarsa da shi mahaliccinsa da kuma alaƙarsa a da ‘yan uwansa a mutane, don haka a Allah ta'ala muna roƙonsa ya karɓi tubanmu, Allah ta'ala ya gafarta mana ya kankare mana zubanmu don alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musamman a cikin wannan wata da Allah ta'ala yake yanta bayansa to Allah ta'ala ka yanta mu a cikin wannan wata don alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka sa mu cikin wanda yake yantawa Allah ta'ala ka ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bin tafarkinsa don alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ka yaye mana kunci da wahala da duk abin da ya dame mu ƴan uwanmu da suke cikin hali na rashin tsaro da wanda aka kashe mazajensu da iya da, iyayensu to Allah ta'ala ka jibinci lamarinsu Allah ta'ala kai tadarukin wanda suka bari dan alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma suka mutu to Allah ta'ala aka kashe su to Allah ta'ala ka ji kansu ka gafarta musu dan alfarman wannan wata dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwanku Tijjani Ismail Khalifa